الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا 30 وتا الرجب shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shine ya dace da sha biyu ga watan bakwai shekara ta 2010 a lissafin turawa wanda yau za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri na alkur'ani mai girma kuma yau muna kan darasi na goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran a satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 64 yau za mu tashi akan aya ta 65 kalin Allah mu dauke sarki ya halal kitabi lima tuhajjuna na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم نعم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون نعم ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Allah madaukakin sarki yake cewa ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ma lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di ya ku waɗanda aka bawa littafi lima saboda mai tuhajjuna kuke jayayya ta musu da kiyayya fi Ibrahim akan annabi Ibrahim wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di alhalin da taura da linjila duka ba a saukar da su ba sai bayan zuwa zuwan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tazumuna annahu kana ala dinikum kuna jayayya cewa annabi ibrahim ya kasance akan addininku wa inna ma dinukum al-yahudiyya wan nasraniyya alhali kuma addinin ku yahudanci ne da kiristanci wa qad hadathat al-yahudu ba'da nuzul at-taurah yahudawa ko yahudanci an same shi ne bayan saukan attaura wan nasraniya ba'da nuzulil injil kiristanci kuma an sami kiristanci ne bayan saukan linjila wa inna ma unzila at-tauratu wal injil wal injil min ba'di ibrahim kuma an saukar da attaura da linjila ne bayan zuwa ibrahim bi zamanin tawil da zamani mai tsawo wa kana baina ibrahim wa musa alfa sana tsakanin annabi ibrahim da annabi musa ma shekara dubu ne wa baina musa wa isa alfa sana tsakanin musa da isa kuma shekara dubu a fala ta aƙilun yanzu ku ba ku da hankali ne ai kaga ba ba abin kamantawa yaya za ku ku ce ya kasance akan addinin ku tunda shi kansa yahudancin ma an same shi ne bayan zuwan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuka girgiri yahudancin afala taqiluna bi butlani qawlikum yanzu ba ku yin hankalta dangane da baci ko lalacewar wannan zance naku ha antum haula'i ga ku ku waɗannan wannan ha antum din malamai suka ce asalin sa antum ne wannan ha din ha'u tambihi ne ake cewa asalin zancen antum ula'i ne antum ula'i sai aka ce ha antum haula wanda aka karo wannan ta hawan din ta tambihi da fadakarwa wasu ko malaman suka ce asalin zancen a antum ne a antum a maimakon ha antum sai aka canja hamza guda ɗaya aka mayar da ita ha'un an gane ko ha antum ha'ula'i wannan ha'ula'i shi ma asalinsa ula'i ne ula'i ba ha'ula'i ba to amma sai aka shigar da ha'u tambihi wannan haɗin ta faɗakarwa da tambihi a wajen da ake nida'i ake kira kenan kamar a ce ha antum ya ha'ula'i hajashtum ga kunan ya ku waɗannan kuna yin jayayya hajashtum jadaltum kuna jayayya fima lakum bihi ilm akan abin da kuke da ilmi a kansa fi amri Musa wa Isa akan lamarin Isa da Musa wadda aitum annakum ala dinihima kun yi da'awar cewa ku kuna kan addinin Isa da Musa وقد أنزلت التوراة والإنجيل alaikum kuma an saukar da taura da linjila a kanku kun yi jayayya akan abin da kuna da ilimi akai wannan kuna da ilimi akai tabbas to falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm to dan me kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi akan sa wa laysa fi kitabikum abin da baya cikin littafin ku cewa annabi ibrahim annahu kana yahudiyan aw nasraniya babu a cikin littattafan ku gaba ɗaya inda aka ce ba yahude ne shi annabi ibrahim ko ko ba nasari wasu malaman suka ce hajjacin fi malakun bihi ilm kun yi jayayya akan abin da ke da ilimi akai ana nufin akan lamarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda me li'annahu wajadu na'atahu fi kutubihim saboda sun samu wato sifar manzon Allah da bayanin manzon Allah a cikin littattafansu kaga sai suka jayayya akan abin da suna da ilimi fa jadalu fihi bil batil amma suka jayayya akan manzon Allah ta hanyar zalunci da barna to sai ce falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm ai falima tuhajjuna fi ibrahim to dan me yasa za ku jayayya kuma akan ibrahim wa laysa fi kitabikum babu a cikin littafin ku wala alima wala ilma lakum bihi kuma ba ku da ilimi da shi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle Allah shine masani ku kuma ba masana bane ba ku da ilimi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya barrantar da annabi Ibrahima dangane da abin da suke da'awa wato su jayayya suka yi su yan Yahudawa suka ce annabi Ibrahim ba Yahude ne yan Kirista suka ce annabi Ibrahim dan Kirista ne kaga wannan jayayya ne akan barna jayayya ne akan ƙarya kuma jayayya ne akan jahilci to shi ne yake cewa to don me za ku rinka jayayya akan abin da ba ku da ilimi alhalin a cikin littafin ku ko a taura ko linjila babu inda aka ce annabi ibrahim ba yahudi ne babu inda aka ce annabi ibrahim ba nasare ne kaga wannan jayayya da akwai abin mamaki a kanta to shine sai Allah kuma ya barrantar da annabi ibrahim dangane da ainihin abin da suke wato kiransa akai hadisi ya inganta kamar yadda imamu tabari ya fitar da ibn abi hatim da isnadi mai kyau daga abi ishaq da ibn ishaq kai daga abdullahi dan abbas yake cewa da nasara nasara sun hadu nasara najran kenan da manyan manyan malaman yahudawa suka hadu a wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka yi jayayya a wurin sa malaman sai suka ce ma kana ibrahim illa yahudiyan malaman yahudawa suka ce ai annabi ibrahim ai ba kowa bane face ba yahudi ne nasara ba suka ce ma kana ibrahimu illa nasraniya annabi ibrahim ba kowa bane face ba nasari ne shine Allah ya saukar da wannan aya din ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala taqilun sai ce kuma ha antum haula'i hajatun fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yahudawa suka ce ba yahude ne yan nasara ma suka ce ba nasare ne to shine Allah madaukakin sarki ya barranta annabi Ibrahim dangane da wannan abin da suka danganta shi zuwa gare shi sai Allah ya ce me ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما نعم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نعم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين وهذا النبي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا النبي إبراهيم بكثن شيء بيهودي با kamar yadda kuma bai kasance ba nasari ba shi ba ba yahudi bane kuma shi ba dan kirista bane walakin kana halifan musliman sai dai annabi ibrahim ya kasance wato musulmi ne mai tsayuwa akan hanya ta musulunci mai gaggiyar hanya wa ma kana minal mushrikin shi baya cikin ku dan ku mushrikai ne bai kasance cikin mushrikai ba abin da ake nufi da alhanif shine alma'ilu anil adiyani kulliha ila ad-din al-mustaqim wanda duk ya kauce wa dukkan wasu addinai wanda ba na musulunci ba ya fuskanci addinin musulunci shi shi kadai wannan shine ake ce da shi hanif wasu kuma suka ce abin da ake nufi da alhanif shine alladhi yuwahhidu wa yahujju wa yudhi wa yahtatinu wa yastakbilu al-kaaba shine wanda yake yin aikin haji idan an ce hanif shine mai aikin haji kuma wanda yake kaɗe ta Allah sannan yana yin layya idan lokacin layya ya zo sannan yana yin kaciya sannan kuma yana fuskantar kaba don ibada wannan addinin da yake yin wannan shine addinin da ya fi kowane addini sauki wa ahabbu ha ila Allah azza wa jal kuma shine addinin da ya fi soyuwa zuwa ga Allah mai girma da daukaka kaga anan gurin Allah ya mayar da martani cewa annabi Ibrahim bai zamanto bai hude ba kamar yadda kuma bai zamanto ba misali ba amma ya zamanto musulmi ne kamar yadda Allah ya bani shaida akan wannan inna aulan nasi bi ibrahim alladhina taba'u lalle mutanen da suka fi cancanta ga ibrahim sune waɗanda suka bi shi ay man ittaba'ahu fi zamanihi wanda suka bi shi a cikin zamaninsa wa hada nabi da kuma wannan annabin muhammadu shine ya fi cancanta da ibrahimu ba wai ko yahudawa ba ba wai ko nasara ba sallallahu alaihi wasallama walladhina amanu da kuma waɗanda suka yi imani ma'ahu tare da shi manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-umma wallahu waliyul mu'minin lalle Allah shine majibincin al'amarin mu'minai gabaki daya kun ga anan gurin a can Allah ya mai da martani cewa annabi Ibrahim ba yahude bane ba sannan kuma yace ba ba nasari bane ba sannan kuma yace shi musulmi ne to sannan kuma sai Allah ya ce mutanen da suka fi cancanta su yi tutiya da annabi Ibrahim su danganta annabi Ibrahim zuwa gare su shine inna aulan nasi bi ibrahim to shine lallazina tabauhu waɗannan wanda suka bi shi yanzu da yahudu da nasara sun bi ibrahim ba su bi ibrahim ba da haka ba su zamanto sun cancanci annabi ibrahim ba inna aulan nasa bi ibrahim lallazi inna aulan nasi bi ibrahim lallazina tabauhu sune waɗanda suka bi shi to bayan su kuma wa hadan nabi da wannan annabin wanda a gabansa ne kuke jayayya to ba shi kadai ba wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi annabi din su ne mu ne al'ummar annabi kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuna mana cewa yahudu ba akan daidai suke ba nasara ma ba akan daidai suke ba su wa suke kan daidai su ne musulmi waɗanda suke yadda da annabawan Allah gabaki ɗaya kuma annabi Ibrahim shine abul anbiya'i gabaki ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa addinin sa addinin annabi Ibrahim ne kamar yadda yace babansa ne annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam na'am
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون
wannan aya ta sauka ne akan mu'azu dan jabal da huzaifa ibn al-yaman da ammar ibn yasir yayin da yahudawa suka kiraye su zuwa ga addinin su ka duba shedanci irin na Yahuda waɗannan manya-manyan mutane su Mu'az dan Jabal su Zaifa ibn al-Yaman su Ammar ibn Yasir wai Yahuda suka kawo musu tallan addinin su na Yahudanci suka ce su daina musulunci su dawo kan Yahudanci to shine Allah ya saukar da wannan aya din wadda ta'ifatun min ahli al-kitab ay tamannat jama'atun min ahli al-kitab wasu jama'a cikin ahli al-kitab sun yi buri sun so su da Yahudawa kenan law yudillunakum da ma dai sun batar da ku ko kuma dan su batar da ku an dinikum dangane da barin addinin ku wa yurdunakum ila al-kufri su kore ku daga addinin ku su tashe ku daga kan addinin ku su juyar da ku kan kafirci amma wa ma yudilluna illa anfusihim illa anfusahum ba abin da suke batarwa sai kansu da kansu wa ma yash'urun Allah amma amma ba sani ba ma'ana wannan da'awa na kiran su batar da wasu wallahi ba kowa suke cuta ba face kar su suke cuta ashe wannan yana nuna mana ashe ayar tana nuna mana ashe yahudawa kullum burinsu shine su batar da mutane aikin yahudu halakar da mutane kamar yadda qur'ani ya bada labari wadda ta'ifatun min ahli kitabi law yudillunakum yahudawa sun yi burin su batar da ku yanzu idan irin waɗannan sahabbai su ma'azu su ammaru ibnu yasir an tallata musu yahudanci ko an tallata musu kafirci a daga su daga addinin su suna rayuwa da muhammadu a raye akwai abin mamaki mu yanzu din a wannan zamanin in ka ga ana tallata mana yahudanci babu abin mamaki ana neman a raba mu da addini mu a dora mu akan kafirci ba ma yahudancin ba shi dan bai hude ma wato shi fa yana ganin addinin sa addini ne mai tsada addinin sa yafi karfin wai wani wai ya zo ya shige shi shi so yake ya barka kai tangal batete la fil iri wa la fil nafiri baka baka da tsuntsu baka ga tarku kai ba musulunci ba kai ba yahudancin ba kawai ka zama kafiri ka zama tsinanne ka zama kazami shine burin yahudawa kawai su mai da mutane kazamai a ta fantamawa a ta holewa a ta morewa a duniya kawai shi ne wani bas da su suna ganin addinin su ba kowa ne ya cancanta ya same shi ba to Allah ya ce ba kowa suke batarwa ba sai kansu da kansu sai Allah ya ce me يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ya ahlal kitab ya ku waɗanda kuka aka ba wa littafi su ɗin dai su ne yahudawa lima takfuruna bi ayatillah saboda me kuke kafircewa ayoyin Allah shine alqur'ani wa bayanu nati muhammadin sallallahu alaihi wasallama da bayanin sifofin annabi muhammadu a cikin at-taura wa antum tashadun alhali kuna ganin sifofin annabi din karara a cikin at-taura kuna gani karara a cikin linjila abu ne wanda yake ambatacce me yasa kuke wannan na'am يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ya alal kitab ya ku waɗanda aka ba wa littafi lima saboda mai talbisun alhaqqa bil batil kuke cakuɗa tsakanin gaskiya da ƙarya takhlituna al-islama bil yahudiyya wa nasraniyya yaya kuke cakuɗa tsakanin musulunci da yahudanci da kuma kiristanci ko kuma yaya takhlituna al-imana bi isa imani da annabi isa wa huwa al-haqqu cewa shi gaskiya ne bil kufri bi Muhammad wa huwa al-batil kuma ku kafir cewa annabi Muhammadu cewa wai annabi Muhammadu ƙarya ne ko kuma yaya kuke cakuda tsakanin imani da at-taura allati unzilat ala Musa bil batil alladhi harraftumuhu wa katabtumuhu bi aydikum da ƙaryar da kuka goggoge a cikin at-taura da kuma wanda kuka rubuta da annayanku saboda sun ba at-taura sun caccanja duk inda Allah ya bayani akan sifar annabi Muhammadu sharewa suke su kara abin da suka ga dama su shigar da abin da suka ga dama su kautar da abin da suka ga dama haka yahudu suka yi ta yi to ya za ku rinka caku da tsakanin ƙarya da gaskiya wa taktumuna al-haqqa kuna ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun kuma ku kun san cewa anna muhammadin wa dinahu haqq cewa annabi muhammadu kuma addinin annabi muhammadu gaskiya ne yaya kuke haka na'am وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار na'am واكفروا آخره لعلهم يرجعون
bari ku ji makarin mutanen nan wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi wasu bangare daga cikin ahlul kitabi yahudu kenan sun ce aminu ku yi imani ku yi imani billazi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abin da aka saukar ga waɗanda suka yi imani wajahan nahari a farkon yini kawai wakfuru akhirahu idan yamma ta yi kuma ku kafirce ku zama musulmi da safe ku zama arna da yamma la'allahum yarji'un wai wannan shine zai sa su musulmi su dawo kan addinin ku tunda sun ga ba ku yarda kuka amince ba an samu mutane guda goma sha biyu cikin manya-manyan malamai na yahudawa kuma yahudawa ma na khaibar da kuma garin da unguwar uyaina sai sashen sai yake cewa da sashi wai za su yi wa musulmi makirci ne udkhulu fi dini muhammadin awwalan nahari bil lisani abinda zamu yi bari mu makirci muhammadu mu shiga addinin muhammadu da da safe amma fa mu shiga addinin da baki kawai duna da i'tiqad ba tare da mun yi kuduri a zuciyarmu ba ina so ku fahimci wannan ayar da kyau don ku gane ashe ba yahudi zai iya zuwa ya rikide maka ya ce ya zama musulmi a baka ba dan kuma ba dan ya cuce ka zai iya yin wannan ya ce ya yi imani dan ka saki jiki da shi dan ya cuce ka sannan daga baya kuma ya zo ya kwance maka zane haka suka ce ku shiga da baka su makuru akhiran nahar amma idan idan rana ta zo faduwa ku ku zama kafirai me za ku yi abinda za ku yi ce musu za ku musulmi ce musu za ku yi inna nazarna fi kutubina mu mun duba littattafan mu mun yi bincike wa shawarna ulama ana kuma mun yi shawara da malaman mu fa wajadna muhammadan laysa bidalika mu da muka zo muka duba sai muka gaskiya muhammadin ma ba haka bane wannan sun yi dan abubuwa kamar haka su sa shakka wa sauran musulmi da suka musulunta ɗaya kenan sannan sauran yahudawa da kirista da ba su shigo musulunci ba an yi wannan dan su ma a samu shakka su ki shiga addini sai a ce kai addinin ma gashi dan wasu ma sun shiga sun fito shine kawai burin ai ga wasu ma sun shiga ma ko kwana ɗaya ma ba su yi ba sun fito to wai wannan duk kulle kulle ne dan a kwantar da addini wai mun bincika in ji su da faɗa mu ba mu ga Muhammadin kamar yadda yake ba wa zahara lana kadibuhu kuma mun ya bayyana da muka shiga cikin musuluncin nan daga safiya kafin yamma mun gane makareci ne sai manya manyan malaman suke ce da su fa idza fa'altum zalika shakka ashabuhu fi dinihi wa ta'amuhu in kun yaka sabban su za su yi shakka akan addinin Muhammadu kuma za ma su tunce suke ce kai wannan mutum makareci ne sai su ce ai waɗannan mutanen innahum ahlul kitabi wa hum a'lamu min tabi'i fa yarji'una an dinihim wai sai sabai ce ta ai waɗannan ahlul kitabi ne ai daman su sun fi mu sanin Muhammadu saboda su sun karanta sabar Muhammadu tana cikin taura sun karanta al-injila kafin mu zo to su din da suka fi mu sanin Muhammadu dan Allah ya bada labari ya rifuna ho kama ya rifuna abna'ahu sun san Muhammadu kamar yadda suka san yayansu ko fiye da yadda suka san yayansu to wai idan sun yi wannan sun shiga sun fito to wai sauran sabai za su ce tab ga waɗanda ma sun fi mu sanin sa sun shiga sun fita a muwa ba da mu fita wannan shine burin yahudu dangane da cewa wa qala ta'ifatu min al-kitabi aminu bil ladhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wai ko su ainihin wato musulmi يرجعون فيشكون ويرجعون عن دينهم ذاك شكا كان عن دينهم سو sannan sai su dawo kan addinin ku na kafirci kaɗan kenan daga cikin ƙulle-ƙulle da makirce-makircen yahudawa yanzu mutumin da zai ma wannan dan Allah kana tsammani in ya samu hanyar da zai iya tare wannan addinin ba zai tare ba ba zai tare ba zai tare su sa yanzu gaba ɗaya sun mallaki duniya duniya a hannunsu take su suka fi kowa karanci su yahudawa su suka fi kowa ne suka fi kowa karanci amma wallahi suka fi kowa sharri kuma a duniya kuma duk duniya kansa ake bi kawai abinda ba yahuda ya so shi za a aikata abinda bai so ba ba za a aikata ba kuma duk duniyar da tace za ta yi gaba ko kiyayya ko ta fito na fito da tsarin yahudanci sai sun karya ta kayan sadarwa da watsa labarai duka nasu ne a hannunsu yake yanzu duk inda za a ɗebi dukiya kai wata ƙasa da sunan gina addini sun hana saboda duk bankunan duniya da ake transaction na kuɗi nasu ne a hannunsu yake sai suka kawo banki akan tsarin yahudanci wani abin na gaya muku za ku yi mamaki yana daga cikin aƙida ta ba yahude tun da can cewa bai halatta ba yahude ya ba da bashi wa wani wanda ba ba yahude ba sai dai da ruwa da aka shi sa suka yi tsarin bankuna na riba duk wanda zai ci bashi a duniya sai dai a bashi da ruwa sai dai in bare ci a banki ba wannan aqida ne min aqaidil yahudi aqida ne daga cikin aqidun yahudawa ba a bada bashi sai da ruwa sai ga shehu bankunan mu sun waye gari suna wannan aikin ba da bashi da ruwa wannan ita ce aqidar su to me zai hada wanda zai wannan ya samu dama ya kashe ka dole sai ya kashe ka ba zai barka ba saboda baya son ka harka ce ta aqida ta kuduri ta itikadi sai ce mai kuma na'am ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حاجوكم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم suka ci gaba da cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum dan Allah ku taimaka ku cire mana wannan wannan wannan abu na'am to sai masa magana daga jayi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yi imani kuma kada ku saki jiki kada ku miƙa wuya illa liman tabi'a dinakum ga musulmi sai wanda ya bi addinin ku ma'ana yahudi ne suke faɗa kar ku yadda ku sake wa musulmi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yadda ku yi imani ku nuna yarda sai ga wanda ya bi addinin ku a cikin musulmi an yi wuta a hadin misla ma utitu haka tsarin ayar ya kamata ya zama don mu ji daɗin fassara li'alla kenan wannan an din yana nufin li'alla saboda kada a ba wa wani daga cikinsu irin abin da aka ba ku wai su suna ganin cewa su fa sun fi musulmi idan kuka saki jiki kuka zaman to irin su to su ma za a ba su irin abin da aka ba ku wannan an din ana nufin ai li an la yu'ta ahadun la din nafiya ce kamar yadda Allah yake cewa yubayyinu Allahu lakum an tadhillu yubayyinu Allahu lakum ai li an la tadhillu kar ku gaskata su saboda kar su samu ilimi irin naku wai idan su yahudu sun gaskata musulmi to musulmi za su samu ilimi irin na yahudawa idan kun yi haka فيكون لكم عليهم الفضل في العلم ku yahudawa za ku fifici musulmi za ku zamanto wato kuna da fifiko a kansu wajen ilimi sannan kuma li Allah yuhajjukum inda rabbikum kada ku bi su dan za su yi jayayya da ku a gurin ubangijinku shine au yuhajjukum ai li Allah yuhajjukum kada su yi jayayya da ku a wajen Ubangijinku shine Allah ce kul innal huda hudallah da ya musu ya Muhammadu ai shiriya shiriyar Allah ne tabaraka wa ta'ala shiriya daga hannun Allah take ba daga dabara da wayon ku ba kul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha sannan kuma falala a hannun Allah take tabaraka wa ta'ala wanda yana bayar da ita ga wanda ya ga dama ga wanda ya ra'ayi wallahu wasi'un alim lalle Allah mayalwacin wato falala ne aliyun kuma mai ilimi ne masani ne tabaraka wa ta'ala akan dukkan abinda mutane suke aikatawa sai ce mai kuma يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء Allah yakan keɓance rahamarsa ta hanyar ba da annabta man ya sha'u ga wanda ya ga dama shine ya tasu bi rahmatihi man ya sha wallahu bil fadli azim lalle Allah ma'abucin falala ne mai girma tabaraka wa ta'ala ma'abucin falala kuma ma'abucin girma ko ma'abucin falala mai girma tabaraka wa ta'ala na'am ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك haka ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما na'am ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويكونون na'am ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك wannan aya din ta sauka ne akan Yahudawa da Allah madaukin sarki yake ba da labari cewa daga cikin Yahudawa akwai wanda suna da amana akwai kuma waɗanda suke da khiyana amana kishiyar khiyana khiyana kishiyar amana idan aka ce mutum yana da amana to ba shi da ha'inci idan aka ce yana da ha'inci to ba shi da amana kenan to a cikin yahudawa akwai sunfin mutanen nan kala kamar haka akwai wanda yake da amana akwai kuma wanda yake da ha'inci wa minhum daga cikin su ai min ahli kitabi man in ta'amanu bi qintar wanda zaka bashi amana ta kindari in an ce kindari abin da ake nufi ana nufin wato dukiya mai yawa ibaratun anil malil kathir ibara ne da ke magana akan dukiya mai yawa in an ce dinar ibaratun anil malil qalil kintar dukiya mai yawa dinar dukiya kaɗan wanda ba ta kai kintar ba to a cikin su akwai wanda in ka bashi amana din zai ba da amanar kamar yadda ka bashi cikin yahudawa din ko da kuwa dukiya ce irin kindari ka bashi daga cikin su kuma akwai wanda idan ka bashi dukiyar ko mun karancinta ko da dinari ne to ba zai bayar ba zai ha'ince ka wa min ahli kitabi man inta man hu bi qintarin yu'addihi ilay daga cikin su akwai wanda ka bashi amana ta kindari dukiya mai yawa ba zai ci komai ba zai dawo maka da shi amma wa minhum man in ta'manhu bi da- bi dinarin la yuaddi ilaik daga cikin su akwai gololi wanda da zaka bashi wato amana ta dinari daya wallahi ba zai ba zai dawo maka da shi ba sam irin su kabil al-kab ibn al-ashraf da shi da almajiransa ma'ayinta kenan la yuaddihi ilaika Allah ce illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka tsaya tsayin daka ka sa karfi ka saka bawa kafin ya baka mata kai naci taqumu alaihi talibuhu bil ilhaha ka tashi ka tsaya kana neman kuɗin ka da naci to sai ya baka wasu ka ce illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka yi muwazaba ka lazumci kullum kana tambayarsa tuwazibu alaihi bil iktiba kullun ka rinka cewa a bani a bani a bani a bani a bani to wai me yasa suke haka Allah ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil dalilin da yasa aka samu wannan suke mako suke rike mutane kudi da kudawa cewa suke ya laysa alaina fil ummiyina sabil ai babu wat- wato wato babu wata matsala dangane da mun ci dukiyar wasu in mun ci dukiyar wasu ba wani matsala shi fa bai hudu aqidarsa halal ne ya ci dukiyar kowa halal ne ya kwace amma bai halatta ya kwaci dukiyar dan uwansa bai hude ba amma ya halatta ya kwaci dukiyar wani wanda bai hude ba ba bai hude ba cewa suke yi amwalul arabi halalul lana dukiyar larabawa gaba daya halal ne gare mu li'annahum laysu ala dinina saboda su ba kan addinin mu suke ba wai duk wanda baya kan addinin yahudanci to kawai dukiyarsa halal ne kai barin takaice ma zance a cikin littattafan yahudawa cewa suke yi duk wani dan adam da Allah ya halitta a duniya in ba Yahu- ba ba yahude bane to Allah ya halicce shi ne dan yayi hidima ba yahude ma ba yahude kowa da ka sani yaron ba yahude ne kamar dabbobi ne haka suka faɗa kal hayawan mutane kamar dabbobi ne inda ba yahudawa bane ba suka ce ya halatta su kashe wanda ba ba yahude ba kai neman kusanci ne ma ga Allah kisan wanda yake ba ba yahude ba cin dukiyarsa ya halatta haka suka faɗa ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل yahudawa suna cewa innal amwala kullaha kanat lana duk dukiya ba ta mu ce fama fi yadil arabi minha fa huwa lana duk abin da yake hannun larabawa na dukiya namu ne wa inna ma zalamuna wa ghasabuna larabawa zalunta mu suka zo da sunan addini suka zalunce mu suka kwakwace mana dukiya fala sabila alaina fi akhdhi la iyyahu minhum daga babu wani laifi da mun kwace kudin mu a hannunsu wannan ita ce aqidar yahudawa sai Allah ce wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun suna yi wa Allah ƙarya suna faɗa wa Allah ubangiji ƙarya kuma suna sani wannan raddi ne dangane da abin da suka faɗa sai kuma hadisi ya zo tabbatacce ingantacce da imam al-bukhari yake faɗa Allah masa rahama yake cewa abu huraira yana faɗa daga annabin tsira muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam an yi wani mutum cikin mutanen banu isra'ila ya tambayi wani dan uwan shi ya bashi bashi na dinari sai yake cewa ka kawo shaida zan baka bashi amma sai ka kawo shaida eh tuni bi shuhada ushidun wanda zan kafa shaida da su sai ce kafa billahi shahida Allah ya isa shaida sai ce to ka kawo min kafili fatini bil kafil kawo kafili yace Allah ya isa kafili ma'ana kafa billahi wakil kafila Allah shine kafili na sai mutum ya ce sadakta ka yi gaskiya sai ya dauki kuɗi makudan kuɗi ya dauka ya bashi ya ce daga nan zuwa wani lokaci kaza ka biya ni ya tafi ya shiga kogi dan ya je ya biya bukatar na tafiya ya tafi gida ya je ya amfani da kuɗinsa har lokacin biyan bashin nan yayi sai ya dawo gari ne tsakanin gari ne da gari akwai ruwa babba wanda ba zai yi a tafiyar kafa ba ko a tafiyar da ba dole sai an hau kwale-kwale jirgin ruwa lokacin da zai biya din da ya yi sai ya tattaro wannan kuɗin ya haɗo su ya zo bakin kogi yana neman abin hawa don ya je ya cika alkawarin da ya karɓa na kuɗi ya jira ya jira ya jira bai samu ba can sai ya ga wani itace ruwa ya ɗauko shi yana tafiya sai ya ɗauke wannan itacen ko kuma ya ga wani itace a wani wuri sai ya ɗauke shi wajen ya cika alkawarin ina so in fassara mana wa min ahlil kitabi man in tamanhu bi qintarin yu'addihi ilayk ai wannan cikin ahlul kitab cikin banu isra'il ne annabi ya bada labari ya ɗauki wannan itace ya tsaga itacen ya ɗebi wannan makudan kuɗi ya zuba ya rubuta wasiƙa da takarda ya naɗe ya sa a cikin wannan itace ya ɗora ya ce Allah ka isan min da shi wurin da nake da bukata ya shigar da dinari dubu da kuma takarda a ciki ana nan ana nan shi kuma wancan wanda ya bashi bashi sai ya zo bakin ruwa yana jiran jirgi ya kawo fasinja ya karɓi rancensa ya karɓi bashin da ya bayar ya zo ya jira ya jira ya ga hanyar ruwa ba kowa sai iska kawai sai fara addu'a Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar ya Allah kai ka san cewa ni na bawa wani bashin dinari dubu fa sa'alani kafilan ya tambaye ni kafili فقلت كفى بالله كفيلا كيني كفيل فرضي بك يرجع وسألني شهيدا يتنبيني إن بعد شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا نشي الله يا إسا شهيدا فرضي بك يرجع كي فرضي بذلك يرجع وانا yace wa inni jahatu an ajida markaban ab'athu ilayhi alladhi falam a fala lahu falam aqdir afwan shi wanda ya kawo kudin kenan sai yazo yake yin addu'a ce ya Allah na zo zan mai da kuɗin nan ka sani kuma ban samu yadda zan yi ba ya Allah ga wannan kuɗi na haɗa su na tura na baka ajiyar su bawan Allah ya zo yana tsaye kenan yana jira yana jira sai ya zo ya tarar da itace ya taho shi wancan mai karban kuɗi sai ga itace ruwa ya taho da shi ruwa ya taho da shi igiyar ruwa tana murda itace yace to tunda ba a kawo min kuɗi na ba na dauki wancan itacen na je in faskara wa iyali na mu je mu yi kiwo ka duba kaddarar ubangiji mala ka duba ikon Allah ya dauki itace ya yi dakon itace kai shi gida yana zuwa ya je samu gasarin sai ya afka masa yana fasawa sai ya ga kuɗi yace a'a a yau na yi babban tsuntuwa yadda ya bai kuɗi dinari dubu ya ga takarda ya ce to wato amanar mutanen shi ba wanda ya sa kuɗin bai haƙura ba sai da ya jira kuma jirgi ya zo daga tanadar wasu dinari dubu ya ce watakila wannan wani ya tsinta watakila bai je ba watakila kaza watakila kaza ya samu jirgi ya hau ya je garin ya je ya nemi wancan mutumin da ya nemi wannan mutumin ya same shi ya ce bawan Allah ka yi haƙuri mun yi alƙawari da kai lokaci kaza zan kawo ma kuɗi amma ban samu dama ba to Allah ka yi haƙuri ka dinarin ka dubu na dama da shi shi wancan mutum wanda ya tsinci ta ce yana jan sai ya ce kaga ka yi mun aike ne sai shi kuma wanda ya tura kuɗin fa sai cewa yake ina gaya maka na yi ƙoƙarin in same ka ban samu dama ba ga kuɗin ka na kawo ma yana ce mun kayi mun aike ne baya ma so saboda kar ma wata shuba ya zama to ba wannan kuɗin ne da ya turo ba to manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo mana wannan hadisi ne dai ya nuna mana amanar wannan mutane ba musulmi ba kitta banu Isra'il to wannan ayar ka ji wa min ahli kitabi ko to za halatta ka sata wa min al muslimina man in tamanu bi dinarin yu'addihi ilayka wa min al muslimina man in tamanu bi dinarin la yu'addihi ilayka haka ne ko ba ka bane kaga nan sifa ce ta yahudawa an ce akwai waɗanda suna da amana a cikin su kuma akwai waɗanda ba su da amana akwai wanda baya biyan bashi illa ma dun tale ka'ima to wallahi a cikin musulmi ma an samu wannan sifa din cikakkiya da ƙari tabbas wani ka bashi ajiya zai rike maka amma fa wani ina tabbatar maka in ka bashi amanar abu kai ma kai ma din sai illa ma dunta alaihi qaima ka buga ka buga ka buga amana ta yi wahala a ɗauki mutum amana a bashi musamman amanar kuɗi dukiyar al'umma rike a matsayin ajiya ka kula da ita amma wallahi malam son zuciya sai sa mutum ya ci zarafi da kuɗin ne cinye su Allahumma illa a ce ma ka ci din ka rubuta ta niyyar zaka biya da dama dama a wani gani ke kamar ya ci dukiya ce Allah ne kawo mai kawai da taurin bashi da kin biyan bashi wahala wahala wahala idan ka bawa mutum bashi to wani ajiyar zaka bashi sai ka lokacin alaji Allah dan yar ajiyar nan da ba zai ce to Allah a dan mana afuwa da Allah zan je kasuwa da wuce a wannan ajiya fa na baka ka san me ake nufi da ajiya in an baka ajiya yanda aka baka ajiyar nan haka zaka dawo da ita idan yan dubu dubu ne haka za ka dawo da su idan yan dari dari ne haka za ka dawo da su in ma ka canja su to fa sai in ka tam sai ka nemi izini da Allah yanzu ana wannan kadan ne daga cikin mutane suke wannan sai dai Allah ya tsaita mana kawai Allah gyara mana halin mu to sai Allah ya ce mai kuma بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين Allah ce wai udun ala Allah alkaziba hum ya'lamun ko tace bala rabbi gare su ai laysa al-amru kama qalu lamarin ba kamar yadda suka faɗa bane ba man awfa bi ahadihi wanda ya cika alkawalinsa ai bi ahadillah alladhi ahida ilayhi fit tawra wanda ya cika alkawali na ubangiji da Allah ya masa a cikin at-taura min al-imani bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal qur'an na imani da Muhammadu da Alƙur'ani wa ada'il amana da kuma bayar da amana wattaqa kuma ya ji tsoron Allah ya daina ha'inci ya daina cin dukiyar al'umma ya daina warware alƙawari fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa yana son masu tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a cikin hadisi wanda Bukhari ya fada shi a kitabul iman babu alamatin nifaqi babin da ke magana kan alamomin munafurci daga abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa abubuwa guda hudu wanda ya kasance a cikin su to ya zama tataccen munafiki razzaddi mai rijista wa man kana fihi khaslatun min hunna duk wanda yake da ɗabi'a da tada daga cikin waɗannan ɗabi'o kana fihi khaslatun min an-nifaq to lalle yana da ɗabi'a da hali irin ta munafukai hatta ya da'aha har sai ya daina na ɗaya idza tumina khana sai mu kiyaye mu ji muna ci ko ba ma ci Allah ka tsare wanda idan an bashi amana yana keta amana ya ha'inci amanar magana amanar kuɗi aka baka ajiya ka tsare ka kiyaye ko amanar magana aka ce ka tsare ka kiyaye karka faɗe ta ko amanar iyalin wani ko amanar gonar wani ko amanar shagon wani ko amanar a, a, a, a, a kayan sana'ar wani aka baka kai ha'inci to kayi rijista a layin munafukai Allah ya tsare wa idza haddatha kadhaba alamar munafiki kullum in zai magana sai ya yi ƙarya dan Allah ce innal munafiquna humul kadhibun ai munafikai da su ne makareta wa idan ahada qadara kuma idan yayi alƙawari sai yayi yaudara mayaudari mayaudari mayaudari ma'ainci yanzu a cikin manya-manyan 'yan siyasa a ƙasar nan akwai mutumin da aka yi masa shaida cewa duk abin da zai maka idan ya rantsuwa to zai yi ba shi alamarsa in dai ya rantsuwa to zai ba amma in ya rantsuwa ba zai iya yiwa da haka da ka zo in dai ya maka wani al'auri sai ce wallahi tallahi za mu maka to wannan adireshi ne na cewa insha Allah ba zai wannan abun ba an masa shaida akan wannan wanda suke gindinsa wanda suke tare da shi suka masa shaida akan wannan rantsuwa akan ƙarya da ha'inci alƙawarin ƙarya duk abin da ya faɗa ba zai yi ba duk abin da ya faɗa ba zai yi ba duk abin da ya faɗa ba zai yi ba to wannan alamar nifaka ke ga ƙarya zance ga ƙarya alƙawari ga cin amana wa idza khasama fajara ga fajirci idan an zo husuma jayayya fajirci daga sauti hayaniya hauragiya faɗa da mutane yayin da ya zo yin musu da jayayya da yan uwansa wannan alamomi ne na nifaka ya ku yan uwana sayyidina umar wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya bayyana sunan munafikai ya ga ya Huzaifa ibn al-Yaman annabi yace da shi ka ga wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani ya lissafa masa jama'a yace kada sallar su ta rude ka kada karatun su ya rude ka kada jihadin su ya rude ka kada zaman su a sahun gaba a masallaci ya rude ka duk gaba ɗaya munafikai ne kafirai ne arna ne wakilan yahudawa ne habba umar da ya ji wannan labari mana a hankalinsa bai kwanta ba sai maza ya tafi wurin huzaifa gidan shi ya ce na haɗa ka da allah a cikin listin da manzan allah ya bayar ka duba mu akwai sunana ka duba tsantsani ba wanda yake jin tsoron kai ya zama munafiki sai mumini wanda kuma yake ji a ransa cewa shi ba munafiki bane to shine munafikin amma mumini kullum salafus salih cewa suke muna auna ayyukanmu da maganganun mu muna jin tsoron kada mu zama munafikai ka rinka addu'a malam Allah ya raba ka da aiki na munafikai idan kai kana jin tsoron ka ka zama munafiki to kai mumini ne in ku ka ji a ranka ai kai ba munafiki bane to yanzu kake wani abu nifaka hadari ce ce sa munafikai fa ƴan wuta ne cewa Allah ya innal munafiqina fi darakil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira munafikai suna karkashin ƙasa ƙasan wutar jahannama ad-darakil asfal can ƙasan wutar jahannama wa lan tajida lahum nasira Allah ce wallahi ba za ka taɓa sama musu mai taimako ba ba wanda zai taimaka musu ƙarya idza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun garan tsohuwar ƙarya ittakhadhu aymanahum junnatan wa saddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ذلك بأنهم قالوا ko ba ka wani ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون ƙarya ga rantsuwa ana taba abu za su ta rufe rantsuwa saboda sai rike rantsuwa ta zama garkuwa a gare su malam a yanzu a yanzu a yanzu akwai mutumin da zai zo ya shigo cikin al'umma musulmi duk inda ya ga ake karatu ake sallah ake da'awa ana wa'azi ana faɗin gaskiya akwai wanda zai zo ya ajiye gemu irin naku ya dangale wando irin naku ya rinka zuwa masallaci da wuri kamar yadda kuke zuwa goshin ya baki dan alamar sallah irin naku idan an je gurin karatu ko wa'azi ko da'awa da shi za a je amma wallahi munafiki ne ma'aikaci ne wakilin yahudawa ne zuwa yake yana yin aikin ana biyan sa albashi yayi wannan ne don ya zauna a cikin ku ya ɗebi labaran ku ya dauki rahoton ku shi yasa duk abin da mutane musulmi za su yi to in ba an yi da gaske ba sai ka ji da mutane a cikin mu waɗanda ma'aikata ne kuma abin tausayi mutum musulmi wanda yake da awar musuluncin da shi za a yi amfani kawai don a biya shi kuɗi ya zai ta wannan aiki wani an gayyace shi an ce ka zo kai wannan da Allah mun ga ka dace da mutanen za ka iya shiga cikin su saboda kana da alamar su sai shi habawa ne yanzu ni za ka zo ka tallata wa aikin munafurci ya ce kuma yanzu duk aikin da zan yi din sai in rasa wanda zan yi wa munafurci sai addinin musulunci wani irin wannan an zo ana tura shi kullum a tura su mutane gurin masallatai gurin malamai masu wa'azi masallatai kuma a gurin karatu darasin wani darasin wani inda ake haɗuwa ake taruwa sai yayi magana ke cewa wai dan me yasa ba a tura mu coci ne me yasa ba a tura mu gurin kiristoci inda suke wallahi sai aka ba shi koyari sai aka ba shi koyari aka ja kunnensa kai ya sake faɗin wannan magana ya yi laifi ya yi laifi arna suna cikin yanci malam arna suna cikin yanci suna cikin kwanciyar hankali amma musulmi fa ba su da gata sai Allah abin da fi komai kiwo a yi amfani da dan uwanka musulmi a yaƙe ka ka tarbuta ka duk kana yi za ka zo ka yi ritaya wallahi tallahi za ka zo ka yi ritaya kai tuba tuban da gudun baka amfani ba dan ka riga ka gama kullu sharri ka sa an kashe wasu ka sa an dakatar da wasu ka sa an tsayar da addini ka sa an sawa addini a tsaya a hanya an tona masa rami ya fada ka cuci Allah ka cuci manzon Allah daga baya kuma ka zo kai ritaya kuma baka da amfani kana neman yaya za ka yi ka tuno barnar da kai me amfani irin wannan da za a sa ka sharri wa musulmi me ko idan an tura ka ka rubuto alheri ka faɗa mutum kullum zai zo da yan rediyonsa iya zaune da an zo ana faɗin wani abu sai kit sai danna sai ɗauka sai ya ce yau yau ya kawo kaya ya kawo aiki sai je cika wallahi suna nan da yawa bila adadin mala da yawa wasu ana turo su zo a sifar mahaukata mahaukaci ne zai zo amma kullum yana kusa da ku Eh, mahaukaci ne na shi anguwa a'a wani aka sa ya rinka lura da wani ko ku sani bane yana lura da wani ne wani yake wace ko yana lura da wani masallaci ne ko yana lura da wasu malamai ne ko na makamancin wannan wata za a turo ta a matsayin mai sana'a mai gasa masara ko mai toya kosai ta zo ta kafa dan abin kafawanta a kusa da ku duk abin da kuke tana ji duk motsin da ake tana gani wata abinci za ta zo tana sayarwa wani kuma kaza wani kuma kaza wani za ta nan dai wai ba komai fa duka dan ayi wa wannan yahudawan aiki kuma duka gaba ɗaya tsarin waɗannan yahudawan ne amma ba za a tura ka je ka ɗauko rahoto na cutar da musulunci ka ba da musulunci labari don ka kubutar da shi ba Allah ya kare mu da wannan fitintunu Allah ya gyara mana imanin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba Allah cewa da Allah malam ina fatan ka ce ne da addu'a da sauran ɗalibai ma dangane da aure na da na gani na da ƙanwata da za a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan kuma shine katin gayyata to madalla Allah ya sanya albarka Allah ya ba ku dacewa kuma Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah kuma ya ba da zaman lafiya tambaya ta gaba malam menene hukuncin masu bin jam'i a gaban liman bai halatta ba dukkan masarufin da gaba dai sun yi tafaki duk wanda ya sallah a gaban liman ba tare da larura ba ba yin sallah ba a sallah a gaban liman ba a sallah a gaban liman ba a sallah a gaban liman in dai za ka bi liman ne sallah to sai dai kai bayan shi duk wanda ya sallah a gaban liman sallar sa ba ta yi ba wannan shine abin da waɗannan mazhabobi guda hudu gaba dai suka tafi a kai da haka a kiyaye sai dai inda larura ba yanda za a yi to wannan kuma larura ce ad-daruratu tubihu al-mahdurat da Allah malam menene hukuncin bin limamin da wandan sai wuce idan sawu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya menene to ya hana ya hana ya hana haka in an bi shi sallah din tayi in an bi shi sallah din tayi sai dai limamin ya yi kuskure barin wanda ya wuce idan sawu wannan ba kuna ga ba karantar manzo Allah bane ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wata kila bai sani bane sai a fadakar da shi Allah ya kara wa malam lafiya amin malam a ya halatta mata ko mata kamar budurwa su yi wa maza samari sallama a lokacin da za su wuce eh ya halatta musulmi da musulmi ya dan kwan sallama ko mace ko namiji ya halatta amma imamu nawawi yake cewa in babu fitina idan ba matsala ba fitina ba abin da zai biyo baya ya halatta idan ku akwai matsala to bai halatta ba haka imamu nawawi ya faɗa Allah ya masa rahama kuma sai a duba a gani haka din akwai fitina ko babu a irin wani zamani yanzu yarinya budurwa ta zo sarrafa samari ta zo ta ce assalamu alaikum wallahi wani fitina sai ce ni kowa sallama ta gani ne kasa akwai mayu ba a yi sallama ba ma yaya ba a yi ba ko maza su rinka yi mata sallama yanzu ma su tare mata suka ga kullum wani yana yana gaishe ki yana rike miki sallama sai ta ce yana da muradi ne haka za ta faɗa ta buƙace ka buƙace ta ne to sai a zo wani abu ya biyo baya to a gaskiya kamar yadda faɗa in tsakani da Allah in babu fitina a yi in kuma da fitina to kar a yi kawai ta wuce ka wuce malam wai idan mace ta ga wanda take so wai ba laifi bane ta sanar da shi tana son sa ah bare da gaske shi ba in yana son ta yana faɗa yana son ta ba ina wani laifi kuma halal ne bare da gaske da hadisai nan kararrawa sun zo sun samu manzon Allah sun ce suna so in kin ga wanda kika aminta da shi mai addini da tsoron Allah da takawa kuma ya cika sharuɗan ki sai ki gaya masa in yana da ra'ayi shi kenan ba da ra'ayi kuma sai ba ki hakuri yawanci abin da mata suke gudu shine wulakanci da kaskanci su ma maza ana wulakanta su ai kaje wani guri kai tayi kai tayi a ce da Allah kai hakuri ba a yi da kai zaka ba laifi bane sai dai kiyaye wanda yake zai iya wulakanta ki karki kuma kin amince da shi ba zai ba zai kiya miki sirri to sai ke dan wannan gaskiya ba da kirki in ai ko masa din ko ba su zuwa zai ta da ta aba ai ni ma ba dawa ne yau ni nawa suka yi kuma su ce suna son wance ta yi ko wance ma ta yi ko wance ma ta yi ko to zai ta yaga ki a gari to in kin gare mai wannan ne to akwai matsala ko kuma ki dabara bari koya muku dabara ko kuma da ki ko abin su ma ne da sai ki samu wani ko ki samu wata ko ki samu wata din ki samu wani sai a je a ta buga ki a gabansa kuma a nuna kina kina faɗin maganganu na alheri a kansa kamar ma dai kina nuna gaskiya ke wato wannan mutumin mutumin kirki ne kuma salihin bawa ne a rinka yawan faɗin wannan ko kawai gaisuwa ma in ana yawan ake mai gaisuwa ma tunda shi dai ba dole bane dole ya gane ai Allah kuwa gaisuwa akai akai ba fashi to wannan ne ya dan fa sauki sauki kuma idan kin ga abin nan kuma wani kuma gaskiya shi duk gaisuwa da za a fashi ma da zai da zai ma farga ba to wani sai an masa karara yawa to sai a ga masa ba laifi bane wannan bawan Allah yana cewa malam dan Allah ina so ka shigar da ni a cikin addu'o'i da ake yi a dukkanin majalisanka domin ina cikin wani hali mawuyaci tun lokacin da Allah ya sa na yi aure Allah cikin ikonsa ya jarrabe ni da abubuwa daban-daban kamar bashi ya min yawa ga tsoro da faduwar gaba ni da iyali na duka idan yamma ta yi a cikin gidanmu har ma muna tunanin ko an yi mana sihiri ne sannan kuma wani lokacin ma ita matata ana tsoratar da ita domin tana ganin wasu irin mutane suna fito mata tsirara sannan ko da rediyo ma muka kunna wani lokacin kawai sai a zo a kashe rediyo sannan kuma dan Allah malam da ƙarshe ina neman a ƙara taya ni da addu'a domin yanzu ina cikin neman aiki amma ban samu ba har yanzu kuma na gama karatu na na digiri a jami'ar Bayero ka huta lafiya Allah ya ƙara lafiya amin wannan ita ce takardar da dan uwan mu ya rubuto kun ji dai halin da yake ciki to na farko dai yana ana buƙatar a yi masa addu'a Allah ya yi masa waɗannan matsaloli gaba ɗaya fatan mu ubangiji madaukakin sarki ka dubi ba wannan ka tausaya masa shi da iyalinsa ka tausaya wa rayuwarsa ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka da kyawawan sunan ka waɗanda idan an roƙe ka ki amsawa Allah ka yi wannan bawa Allah fata yi ka yaye masa ba shi kaɗai ba duk wanda yake da wannan lura makamanciyar wannan ko tafi wannan ko bata kai wannan ba wanda yake wannan wuri ko wanda yake jin mu daga nesa ko wanda zai ji mu a kasar ya Allah ya Allah madaukakin sarki ka yaye masa damuwarsa kuma ka biya masa bukatarsa kuma insha Allah wannan addu'a muna fatan Allah zai karba maka gaba ɗayan to amma shawarar muke son da baka wannan yana nuna gidan naka akwai wani abu a ciki ne inda ana tsoratar da kai ko har iyalinka ce tana ganin wasu mutane tsirara kuma za ku kunna rediyo a kashe shi wannan baya bukatar wani dogon fatawa da tarihi kawai aljanu ne a gidanka amma akwai maganin su babban maganin aljani shine karatun qur'ani tsayawa za ka yi kai ta surfa tilawa kullum a cikin gida karatu ba yankewa musamman suratul baqara manzo Allah ya faɗa cikin hadisi karara yace ku rinka yawaita karanta suratul baqara iqra'ul baqara ku rinka karanta suratul baqara kuma inna shaytana lalle shi shaydan aljani yana gudu yana fita daga gidan da البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة gidan da ake karanta bakara a ciki mugun aljani shi dan baya iya zama a ciki wallahi gidan ya fi karfin sa ka yi wa Allah kyakkyawan zato ka yadda da wannan hadisi na manzon Allah ka yi da imani na gari ine maka albishir in ka ci gaba da zaka zo ka ba mu albishir cewa insha Allah ka daina ganin su kuma ka rinka karantawa a cikin ruwa kana watsawa a gidan wannan shine ta'sim kamar yadda malaman rukiya suke wannan ya tabbata ne bil istiqra da cewa ba nasi ne zo karare ce ya haka din ba amma yau da gobe ya nuna in ka kana kana yin karatu a cikin ruwa kana diba kana watsawa kana watsawa kana addu'a kana watsawa insha Allah Allah zai koran maka su ruwan addu'a din kuma dukkan wani wato matsafi ko mugun mutum wanda yake neman halakar da kai ko cutar da kai in dai kana yawan karanta bakara to kamar wani dakin ne ake zubawa na siminti da wahala kwankwasa ta hannu ko duka haka kuri mai kwantar da shi sai an yi da gaske da haka duk wanda yake yawan karanta bakara a rayuwarsa ko yake yawan sauraron bakara a cikin motarsa to ana mai almishir akwai tsaro na musamman a tattare da shi da Allah zai bashi da haka shawara ta gare ka shine ka rinka yawan ta karanta suratul bakara din nan kuma idan za ku kwanta bacci da kai da iyalin na ku rinka karanta suratu as-sajda da kuma suratul mulk kamar da hadisi ingantacce ya tabbata akan haka manzo Allah ya ce duk wanda yake karanta wannan Allah zai bashi tsaro da kariya na musamman a rayuwarsa kuma ka rinka kula da al-azkar na as-sabah wal masa addu'o'in da ake na safe da addu'o'in da ake na yamma wanda ake in za a shiga gida da wanda ake idan za a fita da wanda za a shiga kasuwa da wanda ake in za a kwanta wanda kuma in za a ke in za a tashi sannan kuma ina baka shawara idan akwai wani abu na kallo a gidanka ka watsar da shi ka daina amfani da shi kallon wasan kwaikwayo kallon fimafimai kallon fim kallon waye ita kanta iyalin nasu ka tsaya ka caje ta iya caji dan ba mamaki ita take gayyato aljanu nan a gidan ba sani ba dan duk gidan da ake kalle kallon wasannin kwaikwayo da kada kada da wake waken nan wallahi wannan wata sarewa ce da ake ake kiran aljanu wannan wani abu ne tabbatacce ba bukatar dogon jawabi da liƙa hotuna wanda yake liƙe-liƙen hotuna a gida can hoto can hoto can hoto can hoto shi ma duk urza ne na aljani ya zo ya mai tasiri a gida ya ta illata shi duk wannan wahalhalu da kake fama faduwar gaba tsorata ganin wani tsirara kun kunna rediyo an kashe an yi kaza an yi kaza wallahi duk aljanu ne akwai wata baiwa Allah da shekaru da dama na yi mata rukiya ta wani ɗalibi na ne ta wato ya wahala aljanu a gidan nan ya wahala karatu ne na rukiya na yi a cikin kaset na ba su bayan mun yi rukiya da gashi nan za su yi huduri aljanan su zo su fita su ce sun fita sun tafi amma makareta ne wallahi ya ce a gaban a gaban sa malam za mu zo mu danna kasar din nan muna gani yana yi kasar din nan yana yi yana yi yana yi kawai sai mu ga bat an kashe shi ba za mu ga hannun da ya danna stop din ba amma za mu ga ya daga ya ce wani zubin idan mun yi dabara in muka sa hannu muka danne yana yi yana yi kawai sai kasar din nan ya fara sai ya shaki kasar din suka ki su bari a sa kasar din qur'ani aljani baya son karatun qur'ani duk wanda yake da lazumta karatun qur'ani insha Allah albishirin sa Allah zai bashi tsaro da da sharrin aljan wallahi in kaga ya same sai dai kaddara ta ubangiji ta jarrabawa kawai amma makarancin qur'ani ba gurin zaman aljani bane ba daki gida da ake karanta alqur'ani a'a shi yasa yana da kyau ku dafa gidanku da qur'ani yanzu idan kuna da satellite din nan irin su wannan qanatul match irin su saudi qur'an din nan da ake da irin su mishari alquran ku kurin ka kunna ko yini 24 hours qur'ani ne a ji gidanka yana tashi yana gumin da qur'ani malam yau ana bakara yau ana ali imran wata ran aji na ali wata ran aji hudu wata ran aji tabara wata ran aji alam nashra wata ran aji qur'ani a gidan kaga ka yi amfani da wannan satellite din amma ka bar matarka tana kunna tashoshi tana kunna tashoshi na rawa tana kunna zi aflam tana kallon fimafimai na na banza na yan indiya na yan wane ne da waye da waye dole aljanu su zauna maka a gida wallahi dole aljanu ya zauna maka a gida ina baka shawara ka kula da wannan Allah ya taimake ka na'am da tijo na'am نعم sosai kuwa sosai kuwa dattijo yana cewa wai idan mutum an ce a karanta bakara to idan mutum amana rasulu ya haddace fa zai iya karanta sosai ai ya haddace ayatul kursi ya haddace amana rasul manya manyan ayoyi na cikin alqur'ani na cikin bakara kenan da qur'anin ma gaba daya to sai ya rinka karantawa ma ta yassara ma'ahu kenan min alqur'an abinda Allah ya sauƙaƙa masa kenan wannan ba Allah yake cewa Allah shiga mata malam da Allah shin waɗanne irin hujjoji ne zan iya bayyanawa don na gamsar da wasu yan uwana da ba sa ɗaukan azumi sai sun gani tsoro da muzu ido da ido na yi na yi su fahimta ba su fahimta ba yace gashi ina cikin ƙauye ne tare da matata kuma ina son koyi da sunna kuma ni ina zaune cikin mutanen da sai sun ga wata da idansu cikin yan uwana da iyayena duk ba wanda yake daukar azumi a farko har sai sun ga wata da idansu ai hujjojin suna nan sun fi baki ya faɗa ma kai abin da zaka gaya musu guda ɗaya shine ka ce musu manzon Allah bai taɓa daukan azumi sai da ya gani da idan shi ba kuma annabi ya ce in an ce an gani mu ɗauka in an ce an gani mu aje shikenan kawai idan mutum musulmi ne mai san gaskiya ka gaya masa wannan sai ya ce a ina ne sai ka gaya mai ga littafai na kitabu siyam ga su bulugul maram ga su indal akam ga sahih bukhari sun nasa'i ibn majah abu dawud da tirmizi duk littafai nan bila adadin ga sunan hadisai bila adadin da sharhi na malamai da abubuwan da suka faɗa ba a daukan azumiyoyin an gani ido da ido to an ce an gani ido da ido makafo ya zai dole zai haƙura da bani labari ko da haka magana cewa a ɗauki azumi sai an gani ido da ido wannan ba hujja bane gargajiya ne kuma muna fatan Allah tsare mu da gargajiyanci a addini da Allah mala akwai wani uzuri ne game da mutumin da ya fahimci hanyar gaskiya ko wani ilimi da yake da shi amma baya da'awa da shi yau menene wani anzari bai da wani uzuri bai da wani uzuri tunda bai faɗi uzurin ba duk wanda ya fahimci gaskiya wajibi ne ya aiki da ita yana da iko kuma duk wanda Allah ba shi ilimi wajibi ne ya kira da wannan ilimi daidai gwargwado amma ya zauna bai yi aiki da gaskiya ba ko bai yi da'awa akan gaskiya ba wannan ba daidai bane menene hukuncin wanda za su zo suna tattaunawa akan wani wani mutum ko su rinka ba da labarinsa ko ɗabi'arsa ko laifinsa da kuma wanda yake sauraro shi da bai ce ko da bai ce komai ba duk ɗaya suke duk ɗaya suke ba su da bambanci duk wanda ya ji ana yin aiki na sabo na ɓaram na ɓarna to ya tashi ya bar gun وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم sarra zunubi in dai ana ana ana ana faɗin wani abu kana zaune a wurin kuma kana da ikon ka tashi baka tashi ba duk ɗaya kuke ko kai dabara ana kawowa sai ka canja zancen ka kawo wani abu ka ce ni wani da Allah ranan kan mun ce za mu yi kaza ya aka yi ka ka kawar da magana sai a dawo gurin to dabarar da ake yi kenan ko ka ce kai bari in je in dan kama ruwa da kama ruwa ka kara gaba kare da gaske amma ka zauna shiru wani bai zai magana ba sai ya rinka dariya duk dai kuke ko ko ku ga kake yi duk dai kuke kawai ka tashi ka bar gurin abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuba harshe Allah ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh